bita tuman da takwas da digo biyar da la efemirar zamani abakar sabo ake tare da shi daga ofisin shugabannin kungiyar masu wanki da guga ta jihar kano inda suka gabatar da wani taro musamman dangane da wasu matsaloli da suke ganin cewar suna damun wannan kungiya wanda suke ganin akwai bukatar mahukunta su shigo domin a ci an gyara waɗannan matsaloli domin tsewar sana'ar tasu da kuma ganin cewar yadda waɗanda suke cin wannan sana'ar tasu za su samu mafita bayan sun jima suna yi musamman idan sun kai ga girma ko kuma a ce tsufa yanzu haka zan haɗa mai sauraro da wasu daga cikin wato waɗannan 'yan ƙungiya da suka zo wannan taro sunana Adamu Ahmad ina aiki a Samaru Laundry Tarauni ke matsayi a cikin wannan tafiya ni sakatare ne a Nasarawa Local Government Area to menene matsalar kuma musamman abin da ya shafi gwamnati yadda gwamnati take kokari wajen tallafawa kungiyoyi da masu kananan masana'antu da kuma kokarin take wajen tallafawa matasa a sana'ar wanki da guga gaskiya gwamnati ba ta dubawa ma'aikatan wanki da guga saboda ana ganin kamar wata sana'a ce wadda ba ta da matsayi wanda ko muna cewa duk wani wanda yake babba yana so a zo a wanke masa kayansa su fita in sanya wanda yake so so a muna kira wa gwamnati gwamnati ta shiga dukkan inda mai wanki da guga yake ya zamto an kula da shi domin ya san me yake yi a matsayin sana'arsa domin mu masu yanki da guga gwamnati bata cika kulawa da mu ba muna kokarin kira wa gwamnati mu muna da yawan da ya kai a cewa gwamnati kamar yadda muke a kungiyancen mu ta zo ta tallafa mana wannan bukata ko kuma kira da kuke da shi ga gwamnati shin gwamnatin ta san kuna yi ko ku ne a junan ku kuke ganin cewa ya kamata ta shigo ta taimaka mu gaskiya gwamnati bata san muna yi ba muna yi ne a kungiyance da akwai waɗanda za ga suna wanki da guga har yanzu da hannun suke za ga mutum ya daɗe har ya tsufa ba wani tallafi wanda injin mashin inda za saya masa da zai kokari ya tallafa ya yi aiki da kayansa cikin sauki ko janareto ko kuma sauran abubuwa na sufuri na aiki da shi to gaskiya wasu daga cikin masu sana'ar laundry ba su da wannan wanda kuma muna buƙatar gwamnati ta shigo a matsayin wannan kungiya da nake kai nake kuma kwamanci kenan ɗinta ta kafu kuma da ta kafu tana da rijista muna so gwamnati ta zo ta taimaka mana.
Gashi ka ce kungiyar ku ta kafu a rijista. Shi me yasa ba ku tuntuɓi gwamnatin kai tsaye ba tun da har kun yi imanin tana yi.
Muna so mu tuntuɓi gwamnati amma dai mun san cewa ta wannan kafa ce za mu faɗa gwamnati za ta ji domin kuma ta tallafa mana a matsayin mu na a kungiyance insha Allah.
To za mu so mu ji suna sunana abubakar hussaini memba daga cikin kungiyar masu wanki da guga na taron lokal gama karkashin gyaɗe-gyaɗe ga wannan kungiya ta ku inda da dai watakila iya cewa yanzu take tasowa amma akwai ko wani kira ko jan hankali da zai musamman ga sauran waɗanda suke wani harka ta fita wanki da guga cewa su shigo kungiyar nan su wancewar tafiya gaba ɗaya ta fada yiwu wannan kungiya ta mu alhamdulillah masha Allah muna kira ga mambobi na nesa da na kusa da da su shigo wannan harka domin a gudu tare a tsira tare saboda ƙungiya ba ta kafuwa sosai sai da jama'a sun shishigo sun ba da haɗin kai da gudunmawa wani alfani ne a cikinta alhamdulillahi wannan ƙungiya akwai alfani sosai fiye da yadda ba ka tsammani dan sai ka shigo ta za ka san akwai alfani a cikinta.
Ba mu so mu ji suna?
Suna Lawan Usman. Mai wanke da guga a Genyu.
Karamar hukuma ke.
Nasarawa.
To misali wannan sana'a ta ku ba ta yiwuwa sai da wasu abubuwa. Akwai sabulai da sinadaran wanki da kuma shi kansa ruwa. Nan in ba shi ma harkar ba za ta yiwuwa. Wawa kuma akwai hasken lantarki ma. Mu kalli batun sinadari ko ko mu ce sabulu da haɗi da sinadarin. Akwai wata matsala da ake fuskanta a bangaren samun da waɗannan.
Eh gaskiya ne. Kwastomomin ba su ba mu aiki kullum suna gaya mana kayan sun kuɗi kuma wannan kuɗe ba daga mai wanki ba ne ruwa baya kuɗi da kaya ko sitaci baya kuɗi da kaya abin da yake sa kaya su lalace shine sinadarin da ake yin wanki da shi so daga akwai sabulluka kamfanin wasu sabulu da suke nan suna mana sabulu mai ƙarfi ne ya fi ƙarfin aljin kayan so daga muna ganin shine yake jawowa kayan suna kuɗewa masu kayan suna korafin cewa kayan suna lalacewa misali kamar da rayuwa take sai yanzu mutum ya dinka rigarsa yana ganin mai tsada ce ko ya dinka rigar kuma ba rigar ba yana so ga ya amfani amfansa amma wani kayan da an wanke daya biyu uku shikenan sai kawai na kudiya sai ya fara wa mai wanki complain cewa kayana suna kudiya wata ilmi saro ya ce ku da kuke sana'a sana'ar nan yau da gobe shin kuna iya gane waɗannan sabulan wannan yana da matsala ta koɗewa kai wannan ba shi da matsala Ƙwarai kuwa, ko wanda yake da sauki wanda gaskiya baya kuɗi da kaya sai dai kuma bambancin kuɗi.
ya fi tsada ya fi tsada domin inda za ka gane ma sabulu yana da matsala duk sabulun da ka ɗauko ko ba wani ne mai wanki ba ko kai ma da kai sauraron mu idan ka sa sabulu a tafin hannun ka sa ruwa za ka ji wani ya fi zafi to wanda ya fi zafi a hannunka shine ya fi lalata kaya to haka ake gane sabulu mara kyau to ide na fahimta ba za a gane shi kai tsaye Ba ba a gane shi.
sai so lokacin da ya shiga ruwa ya shiga ruwan ma kuma ya je hannu ya je hannu to za kai da kanka hannunka za ka gane koɗewa hannun hatta fatar kai ta canza ba ma kaya ba ina so su masu kamfanin sabulu mu masu yin wanke duba mu ne mafi mafi yawa mu muka fi irin jaye masu amfani da sabulun wanki kamata ya ma su su neme mu in sun ji wannan magana sai neme mu ma mu kara musu wani sanar da su ba san shi ba domin su yin sabulu suka iya amma ba sarrafa shi ba mu muka bi muke sarrafa sabulu bayan waɗannan zan kungiya akwai shi ma sakataren wannan kungiya ta jihar Kano mun zanta da shi kamar haka suna a matakin farko sunana isa muhammad rabiu wanda aka fi sani da isa kura sakatare na kungiyar masu sana'ar wanki da guga ta jihar kano wato kano laundry and dry cleaners association alhamdulillah alhamdulillah mun yi taro taro ya yi kyau kuma muna ƙara godewa membobin mu wanda suka samu halartar taron nan saboda kungiya ba ta ci gaba sai kana zuwa kana jin me take ciki matsalolin da za a tattauna da hanyoyin warware su saboda haka muna kira da membobin mu da duk sanda aka yi kiran taro mutum ya kokari ya zo wanda ba su yi kungiya ba su yi kokari su shiga saboda abubuwa suna zuwa fa da yawa damammaki wanda ba za ka samu wace kana cin kungiya muna ta kokarin kuma Allah ya ƙara faɗakar da kan al'umman mu akan wannan tafiya da muke cikin ga kiraye-kiraye da wasu daga cikin yan kungiyoyin kusan su uku da suka yi akwai magana gwamnati ta shigo akwai magana su kansu wasu daga cikin yan kungiyar da ba san me kungiyar take ciki ba da kuma waɗanda suke baya-baya su ƙara takan su amfani kungiyar yadda ya kamata ga kuma uwa uba ma matsalar sinadari ko kuma sabulun da ake wanki wasu suna ganin cewar yana ma akwai waɗanda suke da matsala ban sani ba a matsayin ku na shugabanni ko akwai wato wani abu da kuka yi yunkura ko kuma kuka fara na ganin cewa waɗannan matsaloli da 'yan ƙungiyar na suke kawo an fara yunkurin kawar da shi.
To alhamdulillah mataki na farko da muka fara shine kiran gwamnati. Mun yi kiraye kiraye ga gwamnati ta sani cewa al'umman nan fa al'umma ta ce. Yadda kike kallon kowace al'umma haka su ma masu wanke suke. Muna da gudunmuwar da muke bawa sosai ɗari bisa ɗari musamman a harkar kau da zaman banza da samar da sana'ayi da samar da haraji a ƙasa. Kuma mutanen mu muna da yawa muna da yawan da idan aka ce ko da harajinmu ne zai amfani da al'umma jihar Kano to amma alhamdulillah ba za mu ce an wofantar da mu gaba ɗaya ba amma dai gaskiya har yanzu ba a ji kiran mu ba mun yi kira mun yi kira da za a ce mu ci masu wanke ruga a gwamnatance mun kai takardu wurare da dama har yanzu ba wanda ice mana komai mun zauna da kwamishinoni har guda ko biyu ko uku wanda har yanzu ba response mun tura takardun mu wurin 'yan majalisun nan da muke da su da camomi akan kowa ya yunkuro ya zai taimaki masu sana'ar wanke ruga babu to muna kira da gwamnati da ta shigo harkar nan ta taimaki masu wannan sana'a kamar yadda ake muke ji ana wa wasu ma can empowerment wanda su harkar ta kuma bata kai tamu ba muna da yawan da in Allah ya yarda muka ce muka za mu abu nan kamar yadda muke ta kiraye kiraye al'umma muna ta campaign a cikin duk inda muka taru za mu ce kowa ya je ya katin zaɓe saboda wannan katin zaɓen ne zaka zaɓo shugaban da kake so daga wannan katin zaɓen za ka kawo da wanda baka so saboda haka mutane muna ta kira ga mutanen mu to gwamnati ba sai ta samu ba mun san haƙƙin mu ne haƙƙin mu ne yan ƙasa mu yi zaɓen nan mu kuma mu kira membobin mu su katin zaɓe saboda lokacin zaɓe idan yayi ala kuma a gaba ta biyu muna kira da kamfanuka dan akwai kamfanin sinadarin da muka je masa wallahi mun rubuta takarda mun bayar mun je da kafa kafa zuwan mu hudu a ban mu ma mu shiga kamfanin ya gagara a matsayin kungiya mun je mu kai mu ta musu matsaloli a wannan lokacin duk wanda ya sai kayan sinadarin su a wannan watan wallahi kayan sa ya asara saboda kana zubawa zai kuɗe maka da kaya muna ganin sa fito da wannan kayan kasuwa muka shiga muka gaya mu je mu gaya musu mun rubuta musu a rubuce kuma mu ba muna magana ne ba dan wai mu masu wanki ba dan al'ummar Kano baki daya saboda haka sinadarin wanki suka sani ba su san amfani da shi ba, mu muka san wannan an yi amfani da shi Wannan gabar da kai magana cewa ga wani sinadari da aka fitar har ma kuka yi zargin yana kodar da kaya ko kuma yana ba wa kaya matsala. Akwai wato hukumomi da suke da alhaki da irin kula da irin waɗannan. Sannan akwai a kungiya ma ka zo kanta kwadago suna da bangare da suke kula da kamfanin nika. Shin kun taba taɓin alli da su don ganin cewar an kawo muku ɗauki?
to alhamdulillah mun yi kira shine kamar da nake ga maka a baya mun yi kira har a rediyo mun shiga jin media mun kira ga cewa ga fa matsala ta taso wallahi ba wanda i kula balle i ce ga yadda zai magana abin saboda wasu na ganin ai ba mu muke wankin nan ba to amma fa kayan ka je kaiwa kuma kayan nan da kuɗi mai daraja ka siye su kuma kana so ka fito yanzu ka fito a ce kana tafiya a kalli kayan ka wani waje ya canza kala ai bai kamata ba kullum ihun da ake kenan a tallafi masu sana'o'in hannu to amma muna ta kira har yanzu bai zo kanmu ba da su yi kokari su taimaka su shigo cikin wannan tafiya ta mu sannan membobin mu ɗaiɗaiku wanda ba su shigo cikin tafiyan nan ba muna kira su ma su yi kokari su shigo cikin tafiya ita fa tafiya ba ta yiwa irin wannan a samu nasara sai an haɗa kai saboda haka muna kira da gwamnatoci da su daure su duba harkar nan ta masu sana'ar wanki da guga da muna da matsaloli jingim tun daga kama ga wanda suke a lunguna yanzu ruwan ma da za su yi aiki akwai inda sai sun sai ruwa kullun jarka naira hamsin to a duba wannan matsalolin mu da yawa suna nan matsalolin jingim in aka zo za mu bayyana su ko za mu rubuta mu ba su don a warware mana su.
to insha Allah kamar yadda suka koka da wasu kamfanoni da wasu kuma kungiyoyi za mu bibiyi abin musamman bangaren hukuma ko mu ce gwamnati ganin cewar an fita ayi daga rogo abakar sabo kan mita 88.5 da ala ita mai zamani daga kungiyar masu wanki da guga ta jihar kano